saboda haka isa da maryamu bayan allah ne kuma ba su suka faɗi wannan ba mabiyansu ne suka faɗa wanda ya rikitar musu da wannan addini nasu kuma shine bulus to saboda haka suka haɗu akwai mulkaniya da yaƙubiya da nasuriya kowa wajen tauhidinsa kenan walillahi mulku sama da lardi mulkin sama da ƙasa duka na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu duk na Allah ne saboda haka isa da uwansa ai suna cikin mulkin sama da ƙasa ko wallahu Allah ya halukuna yana halitta ma sha abin da duk Allah ya so duk abin da Allah ya so ya halitta haka yake yi ba mai canja masa kuma saboda haka shi Allah shi ne shi ɗaya zatinsa shi ne jikinsa wasu bati da sufofinsa da kuma mustahilai shi ɗaya ne bai haɗa sufansa da kowa ba bai haɗa aikinsa da kowa ba kamar yadda su suke faɗi ya halu kuma ya sha wala yana halitta abin da ya so saboda haka ne ya halicci isa ba da uba ba kamar yadda ya halicci hawawu ba uba ba uwa amma haka karfin annabi adamu ne kamar yadda ya halicci annabi adamu kuma ba uwa ba uba babu wani madda ba wani abun da aka ɗebo shi shi ne madda to ba shi to yana duk abin da ya so yana yi wallahu Allah ala kulli shay'in bisa dukkan komai da ya niyya kadirun mai iko ne babu mai hana shi mu je وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
وقالت اليهود والنصارى da yahudu da nasara suka ce kowa a cikinsu ya faɗa suka ce na mu mu ne amna layi yayan Allah wato mu kamar yayan Allah ne cikin kusaci da daraja shi kuma Allah kamar ubanmu ne wajen tausayi da shafaka wai bawu masoyansa ne haka suka faɗa yahudu sun faɗa nasara ma sun faɗa dalilin wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo jama'an yahudawa su musulunta ya musu ya tsawatar da su da azaban Allah suka ce kai ya hake tsawatar da mu da azaban Allah ai mu ‘ya'yansa ne kuma masowansa ne saboda haka shi kamar ubanmu ne yahudawa ma sun faɗi wannan ala amma nasara ai nasara ne suka faɗa su kuma nasara suka faɗi wannan irin wannan magana suna riya Allah wai ya faɗa a linjila annabi isa ya ce ni zan tafi wajen ubana ubanku saboda haka ko yanzu ma wazinsu kana ji su kan ce ubansu da su je gidan ubansu Allah kiyaye mu sai yawa suna fara fili za su je gidan ubansu ko kuma annabi isa zai da sauko ya kai su gidan ubansu in ji su to Allah ya ce sun faɗi wannan ulka ce ya Muhammadu sallallahu alaika wasallam to in ku yayansa ne ko masowansa ne falima yi azibikun me zai sa Allah ke muku azaba bi zunubin da zunubanku in dai kun gaskata cikin haka ai uba ba yi ma ɗansa azaba masoyi ma ba yi masoyinsa azaba to me yasa ku ake muku azaba saboda haka ƙarya kuke fa antum kadhibuna ku kuna ƙarya ne ba haka yake ba kama a wata ayin yace to in haka ne to ku nemi mutuwa mana in dai kun san gaskiya ne bal bari antum kuma basharun mutane ne mimman halaka daga wanda Allah ya halitta mutum ne kamar mutum malakum malahum kuna da abin da yake kan mutane wa alaikum alaihim abin da yake kan mutane yana kanku yakbiru liman ya sha'u Allah yana yin gafara ga wanda Allah ya so masa gafara a cikin mutane kuma duk da ku in kun nemi gafara zai ku gafara to ya zubu yana azaba mai sha wanda ya so masa azaba la ba mai ce ma Allah don me kai ma wani azaba wallahi mulku samawati wal ardi Allah mallakan samai da kasai da abin da ke cikin Allah ne kuma bainau ma da abin da yake cikin su da abin da ke tsakanin su na Allah ne wa ilayhi masiru makoma na gare shi in an koma zai yi sakamako ma kowa da abin da aikata Allah ka taimake mu
ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir
ya ayyuhal ya ahlul kitabi ya kuma abuta littafi yahudi da nasara kenan kaja ku rasuluna manzonmu ya zo muku shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yubayinu lakum yana bayyana muku shari'o'in addini alafaratin kan yankewa minar rusuli na manzanni domin tsakaninsa da tsakanin annabi isa ba wani manzo tsakanin nasu kuma daga annabi isa zuwa annabi muhammadu shekara 560 saboda haka duka ba mai wa'azi mai to shi ne ya zo yana tunatar da ku an ta kulu don kada ku ce in za a muku azaba ku ce ma ja na min bashirin wani mai albishir bai zo mana ba min zaida wala nadirin ko wani mai gargadi bai zo mana ba to faka ja'akum bashirun wa nadir hakikan mai albishir mai gargadi ya zo muku shine annabi sallallahu alaihi wasallam fala uzur lakum izr ba ku da hanzari wanda za ku ji a yayin muje fala uzur lakum izr wallahu allah ala kulli shay'in bisa dukkan komai da yaso qadirun mai iko ne wa minhu daga ciki shine ta'zimukum azaba muku azaba in ba ku bi shi ba Allah zai muku azaba in ba ku bi shi ba in Allah kun bi shi kuma zai muku rahama Allah ya kama rahama
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتيكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
وإذ قال موسى كتن لوكتن النبي موسى يتي liƙaumi ga mutanensa mun koma kan maganar can da muka yi su ibajar ɗan ilukudin nan ya kaumi ku mutane uskuru ku tuna nimatan layi niman Allah da Allah ya yi ta alaikum kanku ku tuna wannan in ja'ala fikum yayin da Allah ya sanya a cikinku kuna da an biya annabawa wa ja'alakum ya sanya ku kuna kuma da mulukan sarakuna ai da a wajen fir'auna ba ku samu wannan matsayi ba bautar da ku ake yi to gashi yanzu kuna da annaba a cikin ku annabi Musa da annabi Halil annabi Musa da annabi Haruna da kuma bayan su ma annaba da yawa su su wanda suka wakilci annabi Musa to ku tuna wannan Allah kuma ya sanya ku sarakuna da za a zauna ne a sauraye ku kuke aikin ƙasa kowane aiki na wahala ku ke wa mutanen fir'auna yanzu Allah tsiratar da ku daga gare su me za ku yi godiya ne ko me in mutum ya kan ne godiya zai yi gashi Allah ya sanya ku kuna da saba hadami kuna da ma'abuta hidima da shamin jama'a wa shine wanda in ka ya zauna za a zo a taru da shi ana masa fadanci kuna da wannan wannan hadamin din nan yana wa namiji na mace duk yana da shi washamin din nan an ce sai maza ne suke da shi ka zauna a kewaye ka ana maka fadanci maza suke da shi ya zo a hadisi farkon wanda ya mallaki bayi a cikin bani isra'ila kuma ana ce an wakala yuqalu anhu ya zama ana cewa gare su man kana inda hudabatun wa jariyatun wa zaujatun sawo malikun wato da can sun zama bautar da su ake yi suka zo har suna mallakan wasu so shi ne ake cewa wanda yake da dabban hawa yake da kuyanga yana da mata ya to wannan ya zama sarki saboda haka manzo Allah ya yi wazi wani ya ce masa annabi ni ba da komai ya ce kana da dabban da za ka hau ya ce kana da mata ya ce kana da kuyanga ya ce ya ce to ai kai sarki ne wanda har za ka zauna ana maka abubuwa sarki kenan yawa to saboda haka sun wanda ya zamo famanin wakila almulku manita sa'adaru wani suka fadin ya kuce a mulki shine wanda yana da gida mayalwaci ba kuntataccen gida ba yana da ruwa a gidan wanda yake gudana yana sha to shi ma wannan mulki ne Allah ya bashi mulki to ya zama to saboda haka a hararar ne wakala yukalu ya zamo ana ce ano manga a'a mulukan ai hararar ya yayi bayan da ana bautar da su a zamanin fir'auna bautar da su ake yi gashi yanzu sun zamo suna da gida da ‘ya'ya da mata da kuyangi har kana da dokin da za ka hau ai ka zama sarki to shi kenan to ku tuna wannan ku gode ma Allah bayan bauta ya ba ku nima har kuma ana bauta muku wata kun ya ba ku malam yuti adam abinda bai bai kowa ba min alamin da yan alam wato min manni mandodin nan wasu da soyayyun barun nan wa farkil bahar da ko kesan koyi Allah bai yi ma wani ba tun da aka yi duniya su ku nama ya sauko maka daga sama soyayye da zuma ka sha zuman ka ci naman kuma bayi hawa kai ba wanda Allah ya masa haka sai su to annabi Musa ya ce su tuna wannan masu gode ma Allah ya gaumi ya ku mutane
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يا قوم كو متانينا قولوا للقرية كشجاء القرية المقدسة واندا كذلك كده itace baitul muqaddis ko kuma ariha allati kataba Allah lakum wanda Allah ya rubuta muku ku shige ta gunda Allah ya shige munne ku ku shiga amarakum biduhuliha wai sham shine kasan sham duk gaba daya wala tartaddu kada ku ridda ala abarikum kan bayan ku ku watse don tsoron yaƙi ko tsoron abokan gaba to in kun yi haka fitan galibu sai ku juya hasiri na masu asara don in kun yi haka ba za ku mallaka ba sai ku juya kuna masu asara to ku tuna wannan
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
قالوا سيتك يا موسى كي موسى إن فيها أيوتكين قسم نشام akwai kauman jabbari da mutane masu manya-manya masu girman kai masu taurin kai yin baka ya sauran adiyawa diwalan dogaye zabi kuwatin masu ƙarfi mu ba za mu shiga ba har suka zo suna yi suna shagwaba har suna kuka da hawaye ina ma da mun mutu a misra da ya fi mana haka ne halin dan adam haiko yanzu ka duba kwanakin baya da a masallatayyanmu sai da 'yan tsaro kasuwoyinmu haka ko ina za ka tafi sai da haka amma yanzu mutane su wanda Allah ya zo ya ba shi dabara ya ba shi iko wannan abu ya sauki har an so an manta suna da yake 'yan siyasa ne suna waituna baya to shine wannan suna sun wahala a lokacin firauna amma sun har wasu suna da annabi musa ya ce ku shiga sai suka yi mu fa ba za mu shiga suka masa jayayya ba za mu shiga ba wa ina mu lana lula ba za mu shige ta ba hatta ya kurju min ha sai sun fita daga cikinta fa in ya kurju min ha in sun fita daga cikinta fa in na dahilu mu masu shiga ne ya za a harkar Allah ne ce fa ku shiga ku ne za ku fice su sun ce ba haka ba sai dai su fita mu mu shiga yanzu mutum a gidansa haka kawai zai fita ya fita a garinsu ya fita a ƙasarsu zai yiwu ba zai yiwu ba alhamdulillah yiwu Sadaqallahu al-azim.
الحمد لله
السلام عليكم Allah shiga mata malam wannan mai tambaya ce fatan malam da sharuwa lafiya ya ce Allah shiga mata malam ni ne ina sallan isha'i a waje bakin ƙofar ɗaki na sai ruwa ya sako ruwan sama ya sako an na raka a biyu sai na yanki sallah sai na shiga ɗaki sai na ɗora akan inda na tsaya sai na yi sallama malam a matsayin sallah
ta shi ya ce ya yanke in ya yanke kan sai soma daga farkon sallah amma da kamar ya tafi ne haka kawai kamar kokin fidansa ko minan bai dauka ba ya yi gaba ya je sai je sai sai sai shiga ya yi sallah da ake amma tun da yake ya yanke sai ya sake sallah daga farkonta in kuma ya san bai yanke ba kamar yadda na faɗa da ruwan ya sauka sai ya tashi ya yi gaba ya je ya shiga daki ya yi da ya yi
sai kamar da na biyu shi na ƙarshe wanda yake cewa Allah shi wata mala a mutum ya wai gaskiya ne ya halatta mutum ya auri yar ya kallansa wato yar annuwar matarsa halin matan kuma tana rage nasa
ya fendo a yafin da fa shi ne kanwan uwan mutum ne ake ce yafin da na'am
Mhm. kuma shi yake kanuwa matansa ko kanuwar matarsa da kanuwa matansa bai halatta ba na'am ba zai hada su ba na'am Mhm.
sai mai tambaya da bayan cewa Allah shiga wata malam a karatun da aka yi ɗazun nan kayan ba- kayan maganan al- kayan bayanin almani a yadda ya bata hadisai Mhm.
da kuma bulus yadda ya bata addinin kirista to malam ina so ne a mun ƙarin bayani saboda mu 'yan baya mu kiyaye
eh to idan kana da littattafan hadisan na
za ka karanta za ga an an rubuta hadisi sai su ce wannan albani ya yarda da shi na ko kuma wannan bai yarda da shi ba na kuma hadisin nan shekara fiye da dubu ne tun ba a haifi albani ba mm, shi ne nake muke misali na yawa ba- ba batawa batawa na, na, na kawo magana ai da yawa duk lit- duk lit- littafin hadisi na ya, ya, ya, ya, ya jefa maganganunsa na yawa in mu yana son mu- mu mu saba masa irinsa ne ya gani to sai zai gani Allah shi- hadisi ne ya dade na shekara dubbai na sai a ce wannan hadisi albani bai yarda da shi ba na ko a rubuta a ce wannan albani ya inganta shi saboda haka kuma in musulawar hadisi ne wannan bai kai mai haka ba Mhm.
To, a- sai mai tuma na gaba ya cewa Allah shiga wata malam da fatan za ka sha ruwa lafiya Mhm.
shin malam ya halatta mutum ya mutumin da aka tona masa asiri sai shi kuma ya samu wanda ya tona masa asirin malam sai ya cutar da shi ta wata hanya sannan shi kuma mutumin da ya tona masa asirin ya ga an cutar da shi shi ma sai ya rama har ya wuce abin da aka masa sannan shi kuma wanda ta ya masa wancan cutar da ya ga ya rama abin da ya masa zai iya shi ma ramawa Mhm. wato eh, maganan ta- kaman tonan asiri ba a san wani irin tonan asiri aka yi ba da ya ce mutum ne ya yi kaza aka masa kaza idan mutum ya cuce ka karama daidai yadda ya cuce ka Mm, ya halatta mun karanta kwanakin baya a abinakum mm, lahibullahu jihar bisuyi illa manzuli in mutum ya cuce ka za ka iya rama daidai cutar da ya maka in ka isa ka rama in ba ba ka isa ba ka kai magu wani gun da za a rama maka amma kuma bayan ka rama ai bai halatta shi wani naka ya je ya cuci mutumin ba balle shi ma mutumin ya sake rama cutar saboda haka ne dama aka sa idan mutum ya yi cuta a kai shi gun hukuma na, in su suka ce ko da mutum ya kashe ya yi maka kisa na danwa gun hukuma za a je ba a ce ka kashe shi ba don ka kashe shi wani dan uwansa ma zai kashe ka kaga kisan sai yawa Mhm.
sai ya tambaya sa daga shi ce Allah shi za mata malam a karatun da aka yi ɗazu malam na ji kayi bayanin kayi- kayi- kayi bayanin wani bawan Allah mai tsawon gaske
Mhm.
wanda har kai misalinsa shi nake so a gaya mun sunansa kuma ɗan gaya mun tarihinsa a takaice saboda haka ya kamata don karatu mutane suna ji kowa da irin hankalinsa mutumin da na yi maganar shi ne iwaja ɗan unuku na
wanda an ce a- a a kisar labarai na an ce ya shekara dubu tsawonsa sabi dubu eh, ya shekara dubu uku tsawonsa sabi dubu u- dubu- dubu uku mm, da ɗari uku da talatin na
to amma da muka gawa maganar sai muka ce wannan maganan ka ɗauke ta ina fata kai kai kai kai ji na mun ce magana wannan maganan na don masu tafsiri suna yi na amma mun faɗa ne don mun san an faɗan amma malamai sun tabbatar da babu waje babu nuku wato ya zama kamar hayal ne na Mhm.
sai mai tambaya na ƙarshe sai Allah ya ta mara ina fatan Allah sa ka sharuwa lafiya ƙara ma lafiya ya ce Allah ya ta ina so ne a sami na cikin addu'a ni dai da ina da jari na miliyoyin naira amma yau an waye gari malam babu babu ko dubu ɗari a hannu kuma na sa ƙaddarori na a kasuwa sun isa yawa malam a taimake ni da addu'a don girman Allah don darajar annabi don albarkan wannan wata malam Allah ya ba mu mafita akan halin da nake ciki da sauran al'umma musu to Allah ya bashi mafita Allah ya sauke masa kuma yawancin abin da zan umarce da shi shine yawan istighfari yawan istighfari don ta yiwu lokacin da wannan abin yake ciki ko giyan wadata ya sa shi ya yi wani abin da bai sani ba ya yi ba da nufi ba kuma Allah shi ya san ya cancanci haka to sai tuba ma Allah Allah zai sauke masa Allah ya warware masa Allah ya yi masa mu ma Allah ya warware mana wanda bayi da shi ma Allah ya bashi wanda yake da shi kuma Allah ya sa ya masa danko don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam النبي Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da iyayensu Allah gafarta wa malamanmu da malamansu Allah gafarta mana gaba ɗayanmu da ‘ya'yanmu da iyalanmu da matayenmu da surkunayenmu da sauran muminai don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu rai da matattu Allah ya gafarta mana gaba ɗaya Allah ya yafe mana laifukanmu Allah ya sada mu da alherinsa Allah ya sada mu da hamansa don albarka wannan wata na ramalana بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإسنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله كيعيمه الله كيعيمه Allah kiyaye addininmu Allah kiyaye mutuncinmu Allah kiyaye mana jama'anmu Allah kiyaye mana gidajenmu Allah kiyaye mana garurukanmu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya dame mu Allah mana maganinsa wanda muka san shi da wanda ba san shi ba Allah ya ba mu da tsautsayi Allah ya ba mu da asara don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai tayar da hankulan mu Allah sauke mana shi har abada bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadraka wa wada'na laka mulka allazi anqala zaharaka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Allah sauke mana al'amuran mu Allah raba mu da wahala Allah biya mana bukatunmu ‘ya'yanmu na musulmai da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'in da za su rayu Allah ya sauke musu Allah ya yaye musu daimu a ciki don albarka annabi sallallahu mu kuma da muka rayu Allah ya ba mu da wahala Allah mana kyakkyawan ƙarshe Allah mana rufin asiri Allah yalwata mana don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah inna anzalna fi lailatul qadr wa adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amrin salamun fiha hatta madla al fajr Allah mana albarka Allah mana albarka wannan taro da muka yi don alqur'ani Allah mana albarka wannan taro namu Allah albarkace shi Allah abinda muke nema ka ba mu mai albarka komai muke nema Allah ka ba mu mai albarka duk abin da ka ba mu Allah ka masa albarka Allah ka sa albarka a gidajenmu ‘ya'yanmu Allah ka musu albarka matanmu Allah ka musu albarka makwabtanmu Allah ka musu albarka don albarka annabi da albarka ƙur'ani Allah ya aiko albarka a ƙasanmu Allah ya aiko albarka a garinmu Allah ya aiko albarka a angoyinmu Allah ya aika albarka a gidajenmu Allah ya sa albarka a hannayenmu da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alama anta martana bi du'aika wa atina bi jabatika أقدمنا كما أمرتنا فأجلنا كما وعدتنا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد مكان بسم الله da Fatiha, wanda ke da niyya da bukata Allah biya masa dukkan mu musa bukatun mu Allah biya mana bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك فقد دعونا كما أمرتنا وعجلنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تولوني أنا الحمد لله